من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 27 ga watan jumadal ula a hijira ta 1445 muna kuma goma kenan ko tara goma sha ɗaya ga watan disamba shekara ta 2023 allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na muhammad tasiu foundation bariki gra a cikin garin gumel a karatun littafin kitabun tauhid na a shekul mujaddid muhammad ibn abdulwahab a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a babin da ya ce babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah babin da yake magana akan kira da shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah idan yan uwa sun kula yadda malam yayi bayani akan tauhidi da falalashi da irin yadda yake kankare zunubai da yadda annabawa suke jin tsoron shirka to ina da buƙatar in waɗannan sun tabbata a gurinka ka samu tauhidi ka tabbatar da tauhidin ka samu falalar tauhidi din kana jin tsoron shirka to kuma ya kamata cikin aikinka a samu kiran mutane zuwa ga wannan tauhidi din ita ce shahadatu Allah ilaha illallah baya dacewa mutum ya fahimci addini mutum ya fahimci sakon musulunci ya fahimci gangariyar musulunci kuma ya zama bacci ya baro malamai aiki lalle idan ka fahimta to wajibi ne ka isar da sakon addinin musulunci abubuwa biyu malamai suke fada da shi suna fada akan mutum ya kira zuwa ga addini alhali bai fahimci addinin ba ya kirawo mutane zuwa ga tauhidi alhali bai fahimci tauhidi ba sannan suna fada akan mutum Allah ya hore mai fahimtar addini kuma ya zama to baya da'awa dukkanin biyun malamai sun ce abin zargi ne akwai abin da ya hada at-tafriq wal ifrat akwai masu sakaci akwai masu wuce gona da iri masu sakaci Allah ya ba su jari ya ba su ilimi ya ba su karatun sun kwanta wannan akwai sakaci akwai kuma yan zakiya kafin su fahimta sun fara bayani kafin su sami ilimin sun fita da'awa wani lokacin su yi kwaba wani lokacin su yi daidai wani lokacin su yi gyara wani lokacin su zo da rikici kowanne malamai sun ce garaje ne shi yasa in ka tambayi ko kuma duba tsarin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa kuma abinda zamu tsinta a wannan babi din ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura dan aiki face yana daidai da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi to a dai babin malai yace akwai kira zuwa ga shahadati Allah ilaha illallah sai yace wa qaulullahi ta'ala akwai fadin Allah madaukakin sarki ul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa manitta ba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu hadhihi sabili wannan ita ce tafarki na wannan ita ce hanyata sabil da tariq a larabci sukan daukan muannas kuma sukan dauki muzakkar wani lokacin ya zama tamata wani lokacin ya zama namiji anan muka samu sabil kuma aka ce hadihi wannan ita ce ta farkita mana yadda na rayu yadda na yi kira yadda na yi da'awa yadda na zartar da rayuwata yadda na zartar da hukunci yadda na girmama ubangiji yadda na bauta mashi ita ce ta farkina wannan la ilaha illallah da ba ta kariya da kira zuwa gare ta da duk abin da ya faru a tsarin da'awata tun daga maka har madina ita ce tafarkin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ni a kan shi yana daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wanda Abdullahi ɗan Mas'ud ya baya da bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin tafarkin addini wata rana ya ajiye layi kwaya ɗaya dogo sai ya furta babu makarkata ko kaɗan a jikin shi sai kuma ya fidda 'yan ƙananan layuka ga su daga cikinsa suke amma sun bauɗe masa ba su dire inda wannan layin ya dire ba sai ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu yana daidai da nan hazihi sabili wannan din dai ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki banda shi yana ka to kuma yana kiran mutane su biyo shi akanta wannan shine kaida duk abin da ka fahimta na addini ka tabbatar daidai ne ka tabbatar alkhairi ne zaka samu aljanna ta dalilin shi to ka kira kowa ku hada akan shi shine iya alkhairin da zaka nuna wa Allah ai zaka nuna al'umma abokan zamanka yace ad'u ila Allah sai dai masa sharadi yace ala basirati ina kiran ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ala basira abusa basira mecece basirar kusan dukkanin rukunai da sharuɗan da'awa suna faɗowa ƙarƙashin wannan kalmar ta basira ɗin ala basiratin shine ala ilmin ina kira ne akan ilimi dole mutum ya samu ilimin abin da zai kirawo mutane zuwa gare shi ba za ka kira mutum baka da ilimi ba da haka yana da bukata ka yi kokari ka samu abin da Allah ya hore maka na karatun alkur'ani ka karanta shi ka fahimce shi ka nemi ma'anar shi kuma ka samu gangariyar ma'anar abin da qur'ani ya zo da shi kuma har ka daka shiga wargi da hiririta ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai gurgudu ba ce ba dukkanin hadisan hika haddace su amma karanta abin da zai ishe ka jari akan abin da kake so ka yi magana ka saurari littattafan magabata ka karanta su malami suka ce kowane karni Allah yana ajiye ɗaruruwan malaman da shi ya san adadinsu yanzu aka ce maka ka karga iya malaman ahalin sunna na Najeriya wallahi ba za ka iya ba ba za ka iya ba saboda suna nan da yawa Allah ya ɓoye su wani he wani dalili ya kama kawai he ga yayi wani clip ko kaga wani clip din sa ko ta magana kake kisa dama wani Allah yayi shi kuma yana nan iya kokarin sa yana bada da'awar shi akwai wanda sun yi rubuce rubuce akwai wanda sun yi wallafa wallafe akwai an tara karatuttukan su a cassette wasu a bidiyo wasu a kaza so irin waɗannan ayyukan da suka yi ka rika saurara ka rika daukan abin da Allah madaukakin sarki ya hore musu sai ka hada da fahimtarka da fahimtar abokan rayuwarka da fahimtar magabatanka yana tahowa ƙarƙashin ala basiratin akwai ilimi akwai fahimta aka ce to ƙa'ida shine ba a karantarwa sai da ilimi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ballighu anni walau aya hadisin na yan tabligi ko ko isar mun koda da aya ɗaya ne baya nufin kawai da kaji an ce inna a'atayna kal kausar kawai ka dauka ka shiga dawa yace Allah madaukakin sarki ya ce inna a'atayna kal kausar to me kenan sai ka dawo kuma gari ka nemi fassara ka koma ko karatu mala abakar imam mu da hammata dole na da bukatar ilimi shi yasa za ka ga duk ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da zai aiki Mus'ab ibn Umair a jakada na farko zuwa garin Madina sai da ya tabbatar yana da ilimi da jarin da zai iya yin da'awa kuma cikin arna zai je ya zauna ɗan wanda suka musulunta a ɓoye ba su taka kara sun karya ba ana da buƙatar mutum wanda zai iya fuskantar mutane zai iya yin yaren diflomasiya zai iya karanta ƙur'ani zai iya fassara hi idan jayya ta kama zai iya yi kuma duka waɗannan abubuwan sai da suka faru da Mus'ab ibn Umair kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina da aka zo hajjatul wada ko kuma haji da aka wajabta aikin haji a shekara ta tara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko shekara ta takwas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai samu damar tafiya a wannan shekara ba sai tura abubakar siddiq da zai sake tura sako bayansa da suratul tauba ta sauka sai aka tura aliyu bin abi talib amirul hajj mai ilimi wanda zai kai wa amirul hajj sako mai ilimi hadisin da zamu karanta da zai tura mu'az ibn jabal sai ya tura shi wanda ya tabbatar ilimi ne mu'az ibn jabal Umar ɗan Khattabi yana cewa wallahi wanda ya fi kowa fahimtar halal da haram a cikin wannan al'umar shi ne Mu'azu ibn Jabal. Ya zo a hadisi marku'i amma bai inganta ba wanda ya fi tabbata shi ne hadisin Umar ɗan Khattabi. Ko asar daga Umar ɗan Khattabi yana cewa wallahi mun gamsu Mu'azu ibn Jabal ya fi mu sanin menene halal menene haram cikin wannan al'umma ɗin. Kaga akwai ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana. kuma manzo Allah kwarar da yace a ranar gobe alkiyama shi Mu'az ibn Jabal zai gabaci malamai bi ratwa da jifan tsakuwa ko jifan dutse idan aka samu mai karfi ya wulla dutse to inda ya sauka daga inda ya jefa wannan tazarar ita ce rattuwa din sai manzo Allah ya ce to tsakaninsa da malamai wannan tafiya ce in ana tafiya da babban mutum basara ke mai iko za ga ba dan tazarar da yake bada wacce take bambanta hida fadawan shi ya dan daga kadan kuma suna biyo shi a baya to yadda malamai za su wa mu'azu ibn jabal fadanci a filin alkiyama ya kai nisan jifa tsakaninsu wanda ke gwada akwai ilimi a ciki kira sai aka tura shi zuwa yemen da aka tahi za a tura shi sai aka kara masa aba musal ashari aba musal ashari yana daga cikin malamai a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala kai tattaki mai nisa a hadisi baka ji an ce maka ba an abi musal ashari radiyallahu anhu kuma manzon Allah ya ba su tatawa'a ولا تختلفا يسرا ولا تؤثرا بشرا ولا تنفرا kaga kenan duk inda ka kalli ɗan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu isar da sakon shi akwai wannan ilimi din to sharadin da'awa zuwa ga la ilaha illallah ya zama to akwai wannan ilimi din hatta tattauna da ƴan uwa sukan yi wani lokacin akan samu tattaunawa da ƴan dariƙa akan samu tattaunawa da ƴan shi'a akan samu tattaunawa da waɗansu mutane idan ka san kafarka ba ta kai ta tsaya ba ba ka kai ka fahimta ba ba cikin tattauna da kafa ya kamata kai kame da al'amarin zuwa ga wanda yake ya fi ka fahimta al'amari ɗin wani lokacin kuna ba su dama sai su yawo da hankalin mutum ka ji mutum na tani wala da an jifa mun shubuha shi kuma ba yadda za a yi mutumin da ba akan daidai yake ba ba a hore masa musu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wani mutum da ya zaɓi san zuciyarsa ya bar wannan addinin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai Allah hure masa bala'in musu da tatar baki duk yadda za ku yi musu da tatar baki ba za ka kada shi ba inda ya gashi ya kwanta ne ka bukari shi ba hujja ya yi hiru ba za a samu ba yasa in ka matsa hitar hayar zille tana in ka matsa hitar hayar zille tana in ka matsa hitar hayar zille tana in ya matsa ka kuma sai sa maka shakku cikin addini so wannan ilimin shine jari na farko ka fahimci kai naka addinin ka samu yaqini kuma duk inda aka jira mashi buha zaka iya kadai da ita shine sharadin farko a kiran mutane zuwa ga la ilaha illallah ala basirati ya zamanto kuma ka san waɗanda zaka wa da awadin idan ka meke zaka yi wa'azi ya kamata ka san suwaye zaka wa wa'azi din kada misali a aike ka zaka je jami'a ɗaliban digiri da masters zaka yi musu lecture to ya kamata ka san 'yan jami'a zaka wa ka san maudu'in da zaka zaba ka san usulubin da za ka yi magana da shi ka san irin kalmomin da za ka zaɓa don ya bambanta da yadda za ka wa 'yan firamare wa'azi da kuma yadda za ka wa 'yan sakandare ana kallon irin ƙwaƙwalwar waɗanda za ka wa mutane wa'azi da ita sannan mutanen da za ka wa wa'azi suna da ilimi ko ba su da ilimi sun san addini ko ba su san addini ba suna da wani jari ko ba su da wani jari yasa da aka aika mu'az an mutar da hadisin a gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga maka zan tura ka wadanjo su mutane ahala kitabin amma fa suna da littafi sun karanta at-taura sun karanta injila ba gidadawa bane a cikin addini kaga kenan ka san hirin da zaka yi yana da bambanci a tura ka kan arnan dutse da suke taraba da kuma arna da suke jos suna da bambanci ko ba su da zuhunci waɗannan kiristoci ne sun karanta sun sani suna da taurin kai wanda kuma su kwata-kwata ba su ma san akwai Allah ba da kana san annabi Musa da annabi Isa sauraron da za ka yi musu magana da da bambanci ina yake zamanto sharaɗin da'awa ka san suwaye za ka yi musu da'awa ɗin basiratin shi ne ka san da yaren da za ka yi magana in na ce yare shi ne wani irin taushin harshe za ka yi amfani da shi wani lokacin harasanmu su suke koran mutane daga fahimtar addini wala a lokacin sai ga kuna magana da mutum ya ga mutum ka dauko kaulasar ka buga masa ita to tunda ni arne da dan wuta ba za a yi addinin ba shikenan yasa za ga hatta annaba suna addu'a Allah karka samu zamanto fitina ga waɗanda suke kafirai ne fitinar shine wannan harshen namu yana tunzura mutane suke bin addini so ya kamata kai taka tsantsan ya zamanto aikinka mutane su fahimci addinin ne su shigo addini inda ya kamata ka nuna musu kaushin hali ka nuna kaushin hali inda ya kamata ka nuna sassauci ka nuna sassauci kuma matsawar mutum yana raye ka nuna masa kana kaunarsa kana burin ya shigo addinin ku idan ya mutu ne akan wani sako da ka tabbatar sako ne wata barna ce wata aqida ce munanna munana to anan ne ya kamata kuma ka nuna kai ma taka aqidar ita ce tabbas in kun saba da shi wannan ba sassauci akan ta kai ta kiran mutum dama dan ya bar bautar shehunnai sai yaki ya mutu yana kiran shehunnai mai rage kuma babu abin da ya rage ya riga ya je ga abin da ya riga ya aibar ya yi ba ka da bukatar ka yi wa'azi ka zage shi ka aibanta shi ka gaya wa mutane dan wuta ne ba ya bukatar wannan amma kuma ba ka da bukatar ka ce ka masa ta'aziyya ka masa addu'a sai ka masa kaza wannan baya dacewa matsawar ka gane mutum akwai shirka cikin ayyukansa ba a yi so akwai sassauta harshe a cikin abin da za ka yi da'awa da shi mun faɗa cikin hadisin mu'aza yanzu da maka ambata yastira wala tu'assira ku zo da sassauci kar ku gallaza wa mutane bashira wala tunaffira ku riƙa wa mutane bushara suke jin addinin nan da daɗi aljanna ga ta arha kada ku rika nuna mutane aljanna fa ta riga ta cika in ma faida za ku yi babu guri to yafi me kenan tunda aljanna ta cika to me za su yi kenan su yi barna su more ku ka su bi babu isa manzo Allah ke sa duk wanda zai yi da'awa ya zaman to yana da bushara kana ga mutane abin da za su ji dadi yassira ku zaman to kuna da sassauci yasa in kana da da'awa ya kamata ka zama to kana da sassauci wallahi da bana jin tsoron fatawa ana tambaya in Allah da ko na ji ko na karanta insha Allah zan buga ansa amma ko yanzu Allah ko ɗan uwa sun tambayan daga Niger na ce musu ku yi hakuri zan bada ansa wallahi kwana uku na rasa me zan ci wani lokacin sai ga kana jin tsoro kada akwai sassauci ka uzura wa mutum wani lokacin kuma kada ka uzura wa mutum ko ka sassauta masa akwai uzurawar a ciki ina gida ni bawan Allah zai same ni wurgan jan to wallahi malan raina ne ya baci saboda na iyo tafiya daga nisan zango ina zuwa kawai na tada matata ta kulle gida ta yi gaba ni ko da raina baci na sake ta saki uku yanzu na huci yanzu ne na zo nake tambaya ya ake ciki akwai ni dai a guri na ko da bacin ranka ko ba bacin ranka in kai saki uku saki uku ne na ce masa to abin da ya fi sauki na ce je kawo jama'a musa hashim na ce hiya ya aiki a kotu rajistara ne wata irin wannan matsalar sun santa na ce kuma din da dattijo ne wata ba mamaki ya bi ka ne yadda ba zan bi ka ba na ce ni ta fatar bata da daɗi amma dai na ne maka sassauci je ka ya dawo shiga abin da ya bada fatawa na ce to Allah kiyaye so wani lokacin da kake ji kana jin tsoron kada mutum ya kawo maka fatawa ka takura shi yana da sassauci ka ba shi sassauci kuma gumba na yake da bukata a samu sassauci ba anan da yana daga cikin usulobin da'awa lalle mutum ya zama to yana da sassauci baya takura al'umma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai kuma tad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan siffar ta sassauci kwadayin alkhairi jin tsoron al'umma ta takura ya kamata ake ganinta a cikin masu da'awa so ita wannan tana da tasiri matuƙa da gaske an samu wata jarrabawa a kwana-kwanan nan sojoji bisa kuskure ko sun saka bom kamar da suka ce bisa kuskure wasu kuma suna ganin ganganci ne babu yadda za a ga wannan dafifin taron ka saka bom ka ce kuskure ne amma dai sun ce za su yi bincike muna fata Allah ya sa a bi binciken da adalci kuma Allah ya sa a tsaya a ga gaskiyar abin da ya faru an auna ahalus sunna a nan gurin sosai da gaske yawan lokaci idan ba za ka faɗa da khairi ba falasmut mutum ya yi shuru gurin gurin haɗari ne abin da ya faru akwai taka tsantsa so ya kamata mutane su san me za su faɗa in ka san abin da za ka faɗa ba da wata maslaha ta da'awa ba wani gyara da za a ci ba riba ka ja bakinka ba wanda ya ce sai ka yi magana ba wanda ya ce kowace matsala sai ka tsoma bakinka wannan sun yi nan wannan sun yi nan sai ga cewa da kasan ahalu suna suna maulidi haka matsala ta zamanto wannan su ce wannan su ce wannan har raddi ake ga juna so ya kamata dai kai idan kana da awa idan an ajiye maka maukifi to ka san me za ka yi idan ina da hukunci cewa wannan kofin hukuncinsa kaza ne ko in an sami irin wani kofin hukuncinsa kaza ne aka zo maka da mutum aka ce wani kuma ga ya aikata wannan abin da ake magana malamai suka ce hukuncin daban ne duk aiki iri kaza kafirci ne sai kuma aka kawo maka mutum aka ce wannan ya aikata irin wannan aikin sai ka ce masa kafiri ne amma an ce aikin kafirci ne sai kuma aka kawo maka aka ce wannan ya aikata irin wannan aikin da kace kafirci ne shi kuma yana da buƙatar ka masa awo da kallo da duba ya cika duk wancan abin ko bai cika ba to yana daga cikin karkashin hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani da basira akai wannan da'awar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta akwai kuma go inda ake zazafi in zafi ya kama ai zafi ba dole bane ha an yi sassauci cikin addini wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga yazo idan sa ransa a bace idan sa yayi ja ya hau kan mumbari sai ce jama'a wa zai hutar da ni sharrin wani manzon Allah yana ishara cewa in an samu wanda yake da takofi da karfin hali ya fille masa kai mana wani ya cuce ni har cikin iyalina ya ce kaza ya ce kaza wani kuma zai zo ya ce wani ya yi mun guri akan kaza me yasa kaza wani lokacin inda yake da buƙatar bacin rai akan ga bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake da buƙatar ya shanye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shanyewa an samu labarin wanda ya zo masallaci ya fitsari aiko sanannen hadisi ga wanda suka karanta bulugul marami amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su hantare yayi kuma umarnin ga yadda za a tsaftace gurin ga yadda zai tsaftace kansa ya ji dadin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa yace to Allah ina roƙonka ka yafe mu ka gafarta mu ka gafarta wa Muhammad kuma Allah daga mu karka hada da kowa kaga akwai kauna tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya malamace shi to amma inda ya nuna cewa hidan kauye ne to ina uwarsa ina babansa ina ‘ya'yansa, ina matarsa, kaga a ƙoƙarin ɗaukan fansa ga wasu, kuma sai sake cutar da nasa ba tare da ya an ba. Shi wannan walatar ma'ana ahadan yana faɗarta ne don waɗannan su ji zafi. Amma daidai lokacin da waɗannan suke faɗa su ji zafi inda karɓa addu'ar kuma, me ribar ka kana aljanna babanka baya ciki. Dan Allah du daɗin aljanna ba dan ba a baƙin ciki a cikinta ba, ka juya ka ga babanka ana babbaka shi, me ribar ka. me ribar ka kaga ana babbaka mahaifiyarka me ribar ka kaga abokinka amininka ana babbaka shi yasa ita wannan da'awar da ake gani irda ribar ta hine ka kira mutane da kai da su ku tsira in san samu ne wallahi duk wanda ka sani karka ganshi a wuta shi ne fi dadi a lahira ni haka nake tunani in dai ka san mutum to kawai a ce baka gashi a wuta ba duk wanda ka ji aka ce maka gashi nan alal ara'iki yanzurun ko muttaki'ina ala sururin masfufa ga kunan sahu sahu na san ku kun sanni muna kallon juna wallahi ko tarihi za a yi fadadi ina wani a ci ai ga wani ta a gidan sama ga wani ga wani a guri kaza ku hada tattauna wallahi ya fi dadi in an medo da wata majalisa a ce kowa yana nan wallahi da dadi amma a ce ku rayu ku bakwai ku hida kuna aljanna ɗaya na wuta wallahi da ana bakin ciki ran nan ba za ku ji dadin aljannar ba to dan dai Allah madaukakin sarki ya ce zai cire wannan damuwa yasa ribar da'awa basira din shine zaman to ribar ka mutane su zo su karba ko ka ji mutane suna da'awa suna kaushi so ake wani lokacin mutum ya ji zafi a ransa in Allah ya taimake shi ya tuntuntuni ya gane me hikimar da ta sa wala wani lokacin muna ji muna gani wani zai rahin lafiya ba za mu je ba mu duba shi ko muna sane wani zai mutu ko za a masa mutuwa muna sane wallahi ba za mu je mu yi ta'aziyya ba saboda ita din ma da'awar ce akwai mutumin da kai ka tabbatar sabansa a fili yake barnarsa a fili yake aqidar gurbatacciya ce so in ka je ka mai ta'aziya wai zai gyara babu ran da zai gyara amma idan ya juya kai ga ganshi ya ganka kirmusisi kai huru ba dadi a rai amma dai ba da zamu haka muke gani yafi dacewa a sawan da abu wallahi mun san ba dadi kuma ana yi wallahi mutun ya kalle mu mu kalle ko mu hare mu ci gaba da zancen duniya wannan din dai ba za a yi ba in ka ji zafi a rai ka san menene dalilin aqida ce batta da kyau in ka gyara dan uwa ne so inda irin wadan duk yana cikin ala basira inda ya kamata a gallaza a gallaza inda ya kamata a kausasa a kausasa inda ya kamata a yi tausayi a yi jin kai a nuna taimakakeniya da kauna kuma sai a sake nunawa wanda ya kamata a masa gudunmawa a masa gudunmawa wanda za a duba a duba wannan ita ce gaskiyar zamantakewa sai mu fita daga fadin Allah madaukakin sarki lu'ilal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu abinda yasa aka tsinewa banu isra'ila ta bakin annabawa saboda ba sa hani da munanan ayyuka malamai suka ce tafsirin hine suna ji suna gani mutun zai aikata sabo in yazo kuma sai a matsa masa guri ya zauna sai su shiga da hira kamar ba abin da ya faru mutum zai ɗauki wuƙa ya kashe annabi in ya goge wuƙarsa ya wanke jikinsa kuma ya ba a ci gaba da shan shayi tare da shi haga ba hani a ciki amma yanzu kuna ji kuna gani mutum ya aikata wani mummunan sako da ya zo ku dare ya ku canja majalisa ya muna zaune a yamma na zo kun tahi kun dawo gabas kuma an ci gaba da zance in ya sake matsuwa gaba tsin ku koma yamma wataƙila zai ja wani gefe me ya faru ya ce ai kai matsalar ka an yi ma kaza an yi kaza an yi kaza kuma amma wa'azi ka ki gyarawa yanzu ya gane dalilin da yasa ake kin sa ana kin shi ne saboda barnar shi ba saboda shi a matsayin shi din ba in Allah ya taimake shi ya gyara kun ci riba da yana cikin ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen akwai hadisai da yawa da ayoyi da littattafai da malamai suka rubuta akan da'awa da sharuɗan da'awa din da usulubin da'awa da hanyoyin da ake bi na da'awa duka asalib turuk wasa'il duka akwai su an yi rubuce-rubuce da yawa a kansu kuma har ma wasu kwasa-kwasai ne a jami'o'i in ka je ana kiranta a matsayin kwas mai zaman kansa a da'awa kawai yadda ka ji wannan kalmar ta adda'awa haka yake a matsayin kwas kuma za ka yi semester guda ana maka karatu a kan shi kuma ya ka fara ya gaci Allah kwas ne mai faɗi kuma an ka fahimta ya gaji cewa Allah akwai abin daɗi a cikinsa to wani lokacin lokaci zuwa lokaci ko da seminoni ne ya kamata mu rika shiryawa kanmu akan irin waɗannan abubuwa ɗin wani lokaci a ce akan yi akan yi asalib wa turuk hanyoyin da ake yin da'awa ɗin wani lokacin wasa'il abubuwan da suke taimakawa wajen da'awa ɗin wani lokacin yaren ma da ake da'awar da shi yanayin zafi da laushi ya kamata a duba su wani lokacin manzan Allah sallallahu alaihi in yana wa'azi sukan ce za ga idan sa yayi kamar garwashin wuta saboda abin da yake fadar yana so a dauka da muhimmanci kowa ya kalli idan manzan Allah zai ga yayi jaja wur kamar yana ba wa sojoji ne umarni yayi ja ba sa sauci haka yanayin yake bukata wani lokaci kawai da manzan Allah kamar kamo ka zai tsoma ka a gidan aljanna Allah ya sa mu dace an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu a hadisi na da dan abbas yace lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura mu'adhu dan yaman a dan jabal zuwa yaman sai yace da shi shine dai malamin da muka ambata wanda yake jagoran malamai na a ranar gobe alkiyama sai ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab zaka je waɗansu wajen waɗansu mutane ne cikin ahlul kitabi mutanen Yaman tun dadewa sun fahimci kristanci tun kadewa sun karanta yahudanci kuma har yanzu suna cikin kasashen akwai da burbushin yahudawa da kristoci a cikin su har yanzu idan ka je ka Yemen baka rasa kristoci da yahuda a cikin ta har yanzu idan ka je Iran baka rasa kristoci da yahuda a cikin ta har yanzu haka Iraki ba ka rasa kiristoci haka in ka je siriya haka in ka je uwa ubansu lubnan ba ka rasa kiristoci yasa ba a ta'o ma zaɓe a ƙasar ba an yi shugaban ƙasa ba kirista ba har yanzu shugaban abin nan lebanon don dai su shugaban ƙasar su ceremonial ne prime minister hi ne suna ɗubin tsarin parliament ne parliamentary system suke so prime minister hi ne yake da tasirin faɗa yasa ba a taɓa shugaban ƙasa ba face kirista ne a yi shugaban majalisa ɗan shi'a a yi shugaban gwamnati a halin sunna shi ne suka kafe rafiqul hariri bayansa kuma sa'adul hariri har yanzu su ne da suke tsarin gida ne dai su ne asalinsu suna da alaƙa da lebanon suna da alaƙa da saudi arabia to gidan suna da su suke zama prime minister aikace aikatan gwamnati da ministries da wane ne yana hannunsu shi kuma nan yan shi'a su suke da majalisa hezbollah da sauran ƙungiyoyin 'yan shi'a su suke da majalisa in an kai kikaka an yi kikaka sai saɓarar da gwamnati sai a sake zaɓe shugaban ƙasa sai hirya zaɓe in an sake yi dai an ci dai still prime minister dai daga cikin sunna zai fito za dai a sake wa gwamnati hiri ne da abin da wanda suke da sanatoci da yawa wanda a sake lissafi a dawo sai a ba wa kuma kirista wanda yake nuna maka cewa kenan tun da daɗewa akwai kiristoci a waɗannan wuraren ya samu umar ɗan tattauna da 'yan shi'a na najeriya lokacin aka suna ce maka duk ƙasar da take aiki da constitution ya ake ta ƙasar da na? ɗagutu ce ko? duk ƙasar da suke aiki da constitution sukan ce 'yan ƙasar ko masu ƙasar 'yan ɗagutu ne ko? shi kuma la'anka karanta constitution ɗin ƙasar haika sha mamaki har constitution ɗin najeriya kamar ya fi tsarki na? saboda hikon su hidin najeriya ya ce kowa ya je ya yi addininsa ko su kuma nasu ya ce addinin da ƙasar ta yadda da su ingantaccen addinai ne sun ce akwai musulunci akwai kiristanci akwai yahudanci haka nasu constitution din ya faɗa kuma har gobe kana sha faɗa ƙasar da ba ta da constitution mai sunan constitution ƙasa ɗaya ce a duniya ƙasar saudi arabia ita ce kaɗai ba ta da constitution ita ce constitution ita ƙur'ani ne da hadisi amma dai a buɗe littafi to babu sai dai kuma duk wani abu da ake magana akan shi akan iya fidda masa bunud wasu ka'idoji da dokoki su ne kamar da ake cewa act ko aka fidda masa su sai su yi regulating wannan abin amma dai a ce constitution wannan yi ne constitution komai yana sama da shi to su ne kaɗai ba su da shi duk duniya sai kuma america ko su ne suke da haifi ɗaya da george washington ya rubuta duk wani jarabar da ake suma sai dai ake masa dokoki yau a yan majalisa su ce kaza yau a ce kaza a gyara kaza amma dai kasar a matsayin kasa kawai gafi ɗaya ne George Washington ya rubuta shi ke a ciki kuma yace duk wanda zai shugaban kasar America kare wuce tenuwa guda biyu amma shi yayi ɗaya ya sauka to hine bambancin su da shugabannin Najeriya ko yanzu in yace ayi gyaran tsarin mulki to he ta kansa ba zai yadda ba a gyara na bayan sa ya more idan gyara ne za a yi a samu kudin shiga ya fito to hi ciyamomi da gwamnoni ba su yadda ta kahe na hannunsu ba na bayan su ya samu kowa so yake ya kahe jihar ya batta in ka ba ce ba ka samu ba komai abinda suka yadda kenan ya ci maka bahi ya ɗauka maka ma'aikata a yi kwangila sai ka zo ka rasa inda aka haƙi iska yadda ka san aure ne haka ne a maka aure akwati bakwai bashi kaga da matsala gidan na haya ne amaryar da agola hudu ya za a yi na? auren ba zai zanu ba kuma tana zuwa satin farko ta samu ciki wata tara ba kaɗan ta aifi 'yan biyu yanzu kaga wani kafin a girgize a ce za a ji daɗin auren wala da za a yi to galibi shi ne da siyamomi suke yi da gwamnoni da shugabannin ƙasa sai sun yi dama-dama da ƙasar Allah rufa asiri sai ya ce masa to in naka ta ce ƙauma min ahalil kitab abin da ya kwashe mu dai cewa waɗannan ƙasashen akwai ahalil kitab tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faltakun awwalu ma tad'uhum anan ko fal yakun ne ko duka na ko fal takun ko fal yakun yawa fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah ya zama to farkon da zamin da zaka yi musu magana akan sa shine la ilaha illa allah kada ka lika da muhammadur rasulullah ku fara tsayawa tukuna akan la ilaha illa allah suna da annabawansu kuma da suka zo zamanin su haka suka kira wasu Allah abin bauta annabi Musa manzan shi Allah abin bauta annabi Isa abin manzan shi Yahudawa sun yi imani da annabi Musa Kiristoci sun yi imani da annabi Isa da annabi Musa yanzu kai a tsaya a fahimci Allah hi kadai ne a matsayin Allah sai a tantance kuma wani annabi za a bi wani ne fa komai sauki fada akan annabi ne yafi sauki ko kuma fada akan Allah shi kadai abin bauta ne yafi sauki in akwai da kirista yanzu ka gamsar da shi annabi annabi ne ba shi ne mai matsalar ba ka gamsar da shi annabi isa shi ma annabi ne allah shi kaɗai ne a matsayin allah wani ne aikin da za ka wa kirista ka gaya masa maryam ba matar allah bace ba kuma ba allah bace ba kuma allah shi kaɗai ne ba su uku ba ne ba matakhadha allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahi yace to faltakun awwalu ma tad'uhum ilahi shahadatu alla ilaha illa allah wa fi riwayatin a wata riwayar ila an yuwahidullaha ka kira su zuwa su ta Allah shi shi kadai tauhidi wannan shine kaga da'awatu ila shahadati alla ilaha illallah sai ce fa inhum ata'uka lidhalik idan sun ma biyayya akan ta Allah fa a'limhum to ka ilmantar da su ka sanar da su in sun yadda Allah shi kadai ne sun yi tauhidi an Allah aftarada alaihim hamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla sai ga musu akwai sallah Allah ya wajabta a kansu a dukkanin dare da yini wannan idan sun yi imani da Allah sun yarda shi kadai ne bi sai da musulunci ya fada to wanda ma'anar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo da shi dan ba za ka bar kiristanci ba ka bar yahudanci kuma ka tahi baka da annabi ba zai yi ba da haka in sun gamsu da Allah to rike da Allah akwai kuma bayanin menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace to in sun yadda dole ya ga musu akwai salloli guda biyar dukkan dare da yini akwai sallah guda biyar wasu sallolin muna yin su cikin dare wasu sallolin muna yin su cikin yini waɗanne ne muke cikin dare magariba da isha'i wane ne muke a cikin yini asuba azhar la'asar a cikin yini muke yin su wace ce to ta safiya ta asubahi ce tun da an ce yaumin walela ko yini tun daga hudawar alfijir har zuwa fadawar rana ko dare fadowar rana har zuwa alfijir ya sake hudowa to akwai salloli guda biyar fa inhum ata'uka lidhalik idan sun ma biyayya akan haka fa alihum anna Allah aftarada alaihim sadaqa to ka sanar da su Allah ya wajabta zakka akan su wannan kalmar zakkar ko mutane ba sa son ta yanzu idan sun yi kuɗi wallahi fa'alihu anna Allah aftarada alaihim sadaqa tun a fawancan lokacin aka tura mu'az aka ce in ka je ka ga musu akwai zakka ba ta da dadi kaje mutum yana bayanin ta bai samu kuɗi ba bai samu dukiya ba yanzu ka turka ragunan ka guda 40 caccab ko da yake banda turka ko yi mai turka baya fitar zakka ko ko mai turka yana fiddawa saboda na yi amfani da kalmar in ka turka ragunanka guda arba'in in turka kai babu zakka na? a ba zancen kuɗi muke mai zancen raguna muke duwanda ya turka raguna arba'in ko sun shekara a hannunsa akwai zakka ko babu ba zakka a kan shi tun da turka ce dabbobin da ake fiddawa zakka su ne dabbobin asaf irin dabbobin da fulani ke kaɗa su tauran suna ake fidda wa zakka amma wanda zaka killace a gida ka siyo mata ciyawa ka siyo mata gudu ka share mata jigo ka dauko mata ruwa waɗannan ba a fidda musu zakka amma idan sakatta zaka yi ta ci a cikin dajin Allah ka kora ta falki ta sha ruwa ka dawo da ita turke ta kwana gobe da safe ka sake kada ta wannan ita ce ake fidda ma zakka yasa da aka sai magana sai aka ce wa fi sa'imatil ghanami a cikin dabbobin da ake sakawa to suna ake fidawa zakka so idan kana da dabbobin a sako guda 40 kana son kowace sai hekara ta aka ce dauki ɗaya ka bada hekara sau ce zaka dauka sai ka wannan aiko na irin tafa irin yan sudanci wannan heka ce wala irin ta bibi suke aihuwa wannan sai ka ji kowace hidan yana maka karatu a kanta amma wanda Allah ya taimaka maka ga lokaci ɗaya cire ya bada bai da damuwar komai a kanta falim an Allah haftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wannan zakar ana karɓarta ne a wajen mawadata faturaddu ala fuqara'ihim sai a maida wa fikiranta fakiransu a lissafi duk abin da kaji an ce a bada zakka akan shi to shari'a tana maka kallon da wannan abin kai mawadaci ne makalli kuma dukkanin dukiyar zakka wace ce in kana da akwai ba za a kira ka mawadaci ba da wace za mu fara mu ɗauka da dabbobi idan kana da dabba arba'in yanzu ɗauki awaki kana da akwai arba'in da Allah wai ka fita tunubu ko baka fita ba wannan shanin da ake ciki in kana da arba'in ka fita ko baka fita ba ka fita idan kaya tsada suke a kasuwa kai ma akwai ka tana ƙara tsada ko ba haka bane ba saboda ka in fulawa ta ƙara suga ya ƙara kaza ya ƙara kai ma akwai da zaka kai kasuwa tana ƙara daraja sai ka saida ta ka biya bukata wata kil kafin ka cinye kudin wata ta haihu kafin ta girma a tsakanin wani akwai da zaka sake kamawa ka je ka saida yasa musulunci yake kallon in dai kana da dabba 40 zuwa 120 kawai tana maka kallon kai mawadaci ne in aka wayi gari a turke ko a asakonka kana da shanu ko kana da raƙuma guda biyar dala kana da kuɗi ko baka da kuɗi raƙumi inda ya amsa sunan amale ba zai kasa da dubu ɗari hudu ba zuwa ɗari biyar na? ɗari bakwai ko? to idan zai ɗari bakwai kana da guda biyar miliyan uku fa da dubu ɗari biyar kenan da aka shari'a tana maka kallon kana da miliyan uku da dubu ɗari biyar kai mawadaci ne sai ta ce in shekara ta yi ka bada zakar akuya kuma akuya ta ce ma ba raƙumin ta ce maka ka bada ba to wadda ce maka ka bada raƙumi dubu ɗari bakwai ga ta to me aka maka na ɗari bakwai amma ta ce ka bada akuya sannan ta ce in shanu gare ka ba za ka bada zakka ba sai kana da saniya talatin haka saniya talatin har a yanzu manan cikin mu fan aka jijjiga mu wala ba kowa bane yake da saniya talatin saniya talatin ina kyauta da zaton ba za ta kasa miliyan tara ba ɗari uku uku at average miliyan tara ko so an aka kalli miliyan tara in ta ce maka mawadaci ne ka tsaga a matsayin mawadaci idan kowa baka kiwo noma kake sai ta ce idan kana da ausuki guda biyar wannan fatana nufin wanda aka ce masa zai samu ausuki biyar a lissafin noma na da shi kaɗai ne a karan kansa in yi shiga zai samu dabino buhu biyar ina asalin zakar ai so yanzu duk wanda yake da bahun dabino guda biyar ko guda shida da wani abu ya kai mai arziki da ya ka tambaye mai dabino nawa ne kwanan dabino yanzu dubu biyu da ɗari uku isau arba'in ba dubu goma ba kaɗan ba ko ba huɗe ko dubu tamanin ko dubu uku da wani abu ko so ka gaban kusan dubu ɗari yake in ka yi buhu shida da wani abu kana wajen dubu ɗari shida da wani abu so duk wanda za a zazzaga a yanzu a ce mun kana da dubu ɗari shida ya fi ƙarfi a masa gori indomi ya fi karma masa gorin awara saboda ka aka ce ɗauko wani abu ya bada babu wani abin damuwa a cikinta za ka to duk dukiyar da aka ce a bada zakka a cikinta za ka babu damuwa a ciki in kuma tsabar kuɗin gare ka za ga an ka kalli kuɗin da aka ajiye na zakka ina ji a bana bai bai a wannan satin ba yi kasa da kusan naira miliyan hudu ba to in kana da naira miliyan hudu a akwatinka ko a asusun bankinka ko a ofe in dai ba gpt take ba gpt take kowane ne inksmi ko wannan da ya kurin crypto ko wala jimai mu ne hudu ne ba a crypto ya sata ba to yana da kudi amma an kasa ta a crypto to ya buje mu ne maka gurin zama ko a dawano ko a ka zaune kan ta fashe na fai ko fai wala mutane biyu suka mawazi ina tuno haka na kalle su dariya nake ɗaya ɗaliba ta ce bayar Allah ta ce ba a mutane wa'azi wannan abin ana samu wala ita tsakani da Allah ta same ni ta ce mal abin nan ana yi ana samu a wa mutane wa'azi su shiga na ce to na ce to zan zo sa mutane a gaban su ku jefa higa fayi da ce to yanzu idan fayil ta ki fashewa ya zan yi da mutane wallahi ita kuma zuciyarta wallahi ko in uwata kace ta musulunci ita ta ga tana yi tana samu irin wanda ake dani da su kasan kuma dan fadi ya san fada tukunna ɗan ɗaya biyu uku hudu suna samu sai kaza ana ta ana samu ana so su ne masu kamfen wannan to yanzu kaga nazo na ce mutane ana yi ana samu watakila wala ba maki ga mutum ashirin ko talatin sun gwada in an yi rahin sa'a mutum ɗari sai karsa da irin ido za ka kalli mutane da su wallahi tsakani da Allah haka ta gaya mu na ce to zan yi nazari aka to ni da ban ƙara ce mata ba uffan ba ta ƙara ce ma uffan har ƴan fayi suka gudu so lokaci in muka da ita in na tuno ko in ji dariya ko in ji kunya shi ma na biyu da aka yi da kwanan alfa gpt ni ma da ya sa ni a ciki na ce in wani abu ba akwai matsala ni ba ma ta kallon musulunci ba kawai a iyaka lissafin neman kuɗi ko akwai garaje a ciki ban ma kalla ta fuskar musulunci ba ni ne kokarin in convince ɗinsa a hankalce hanyar neman kuɗi akwai matsala duk wani abu ina gani kirkirkir an nuna hayar tura masa ya ce ai malam duk wanda suke wannan bangane ba suna da wani platform da suke wa talla fur yaki wala da ta kife hima da muka wata biyu ba mu yi magana da shi ba ni kuma na hiru na ce to ni ma zan ce masa ba in bai ce mun ba to kaga duk wanda ya zuba kuɗin sa a irin waɗannan gurara wallahi akwai garaji a ciki in kana da kuɗin ka a hannu kana da kuɗi a hannu ka nemi Allah ya tsare maka amma ka yi tunanin wai zaka ba mutum miliyan hudu kana gida a sai maka hannun jari a sai maka kaya a saida maka a baka ribar miliyan shida haba mala haba mala a ya kamata a duniyar masu hankali wannan abin ka yadda cewa akwai hiririta a ciki kawai kana kwanci a gida kana danna waya kai mai uzuri mai kuɗi kuɗinka ya fita a nema maka kaya a saida maka baka san me aka saya ba baka san me aka saida maka ba a sake duba akawun ɗinka a sa maka ribar miliyan hudu a bamala bai kama da tsarin hankali ba wallahi to inda Allah hore maka miliyan hudu tana hannunka to kana da kuɗi in ka sakawa wasu to ka shiga layin hiririta kuma daga cikin layin hiriritan na faɗi wannan link ɗin da ake turawa ko a group ɗin na ka gani wana ce maka kabu wannan link ɗin ka cike tunubu zai turo maka dubu uku wala ba zai turo ba ni ban ga wanda suka bi wannan link din aka turo musu ba kuma galibi a nan ne suke ba da jawaban da ake bukata zaka sa lambar account ɗinka zaka sa email ɗinka zaka sa password ɗinka ai babban bukatar shi ne password ɗinka na email idan aka danna maka email ka ba ta password ɗin password ɗin fa ba ta email ɗin ba ta account ɗin za su fara gani za su ga wani password kake amfani da shi akan email ɗinka tunda i kai abin da ka sa ka ga wannan star star din su a gurin su ba star star bane kwararra za ka gani abin da ka danna to wanda ya kama email ɗinka ya rike yana da hanyar da idan za a tura password in kana so ka yi recovery password ɗinka akwai email ɗinka to ya ka danka email ɗinka tsirara a hannun mutum shikenan yanzu har za a wani banki suna ta bina alternative banki ne ke koma ne ne mun fi hikara wallahi muna waya da su in mun yi mun yi ita to ku turo link din ta ina za ku turance wannan wayar da kuka samu kuka kira ni ku turo ta wayar ta email ake bukata ce a'a ce ita wannan wayar da kuka samu ina whatsapp da ita kuma kun turo da su ai an yi doka ba za a turo ba ce ni ko na doka ba zan bada ba email din wallahi da muka yi hekara ni ban manta ba kawai aka sake kira na ce ai wannan bayan hekara da ta wuce mun taba hira irin wannan da tattauna har yanzu ni bai idan ba da email dina ba sai a gurin da na tabbatar ina da aminci a kan shi to wani lokacin cike-cike da neman kuɗin banza yana jima mutane asara babban dai makamin shine ka roki ubangiji ya baka tsaro da kariya akan dukiyarka baka da tsaro baka da kariya sai Allah ya baka amma ka dage kuma ka daina son banza ka yadda kuɗi an yi jibi an sha wahala ake samun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baro garin Makka ya tafi Siriya ƙasar Dimashq ta wancan lokacin yi kasuwanci saboda zafin rana aka ce mu'jiza sa ana turo gajimare masa inuwa kai ka san abinda manzon Allah ya fita aka yi gajimare aka masa inuwa kai ka san wallahi ba wahala ba karama bace ba kuma zai fito tun yana dan hekara hudu biyar fa a koro masa awaki ya fita ya je wa mutane kiwo dan abinci za a dauka cikui haka da aya da waye a ba manzon Allah ita ce ladan kiwon sa wani lokacin ya zo kwanta yake hada cikui da aya yana ci ko cikui da dabino yana ci shine ladan a sakon shi inda ana samun kuɗi daga kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kuma lokacin aka je aka yi imbajira aka nema wa'azi za a yi a masallaci a ce mutane ku taimaka sana'a aje hula ko a aje mayafi a rika jefa abin da za a je da ana samun kuɗi a kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu da aka mutane su zage damtse su yi gumi su samu sai Allah madaukakin sarki ya ba su in ya ga dama to kage ya musu Allah ya wajabta zakka a kansu tu'khadhu min aghniyaihim ana karba a wajen mawadata hide mun tabbata duk wanda ake karba zakka a gurin sa amma auni to yana daga cikin mawadata fa turaddu ala fuqara'ihim sai a maidawa mabukatan su malamai sai ta tattauna mabukatan na musulmi mabukatan na dangi mabukatan makusanta mabukatan na inda ka nemi dukiya duk maganganun malamai ne akanta amma dai kai mai ba da zakar ko ita gwamnatin da za ta ba da zakar in akwai gwamnati to ita ce ya kamata ta yi lissafi in babu kuma yanzu kai da za ka fidda a karan kanka to ka kalli maslaha ita gwamnati ba ta jira sai ka binne ka girbe ka bada yana daga cikin kurakuran da muke yanzu a zakka idan institution na zakka yana aikin da ya kamata to an san gonar kowa wannan gonar ta alhaji kabiru ce tana da faɗin hekta hida ya shuka hatsi ya shuka dawa ya shuka riɗi duk sun sani idan lokacin nunar hatsi yayi to 'yan kwamitin zakka za su zo gonar su zagaya sai wannan gonar insha Allah idan an yi girbi ana tsammanin za a samu dame hida in an casa in Allah da za a samu kamar bahu 200 ko 300 sai su rubuta gora hajji kabiru muna expecting bahu 200 dawa muna expecting bahu 100 riɗi muna expecting bahu 50 sai su shiga gona ta gaba duk census ake na duk abin da ake bukatar zaka a kan shi ba kwanciya ake ba idan aka yi girbi aka yi tasa a tambaye ka rajin kabiru ka fatsi mai ka samu sai ka ce na samu bahu talatin sai a ce a'a an yi fari ne an yi barayi ne to aka yi kuma talatin abinda muke tsammani a gonarka bahu ɗari biyu ko dai a samu bahu ɗari biyu da goma ko a samu bahu ɗari da casa'in ko ɗari biyu ko ɗari biyu da ɗaya a wannan rinshin a nan za su je su da so ita zaka haka ake mata yasa aka ce su ƴan kwamitin zakar ana ba su saboda ba kwanta ba suke ana kawo musu zagayawa suke idan kana da garke suna bibiyar garkenka yau ne cika arba'in yau muka karɓi zakka bayan wata biyu za su dawo bayan wata uku suna sa ido suna gani da haka in lokacin zakka zai gaya maka yau muna da buƙatar guda uku ko guda hudu saboda duk abin alisafe yake a gabansu ƴan kasuwa yadda mai karɓar rabanu yake yau haka mai karɓar zakka yake yau da je kalli shagon kai ce masha Allah yanzu muna ga kadara kaza ta kai ta miliyan 7 kaga idan hekara tai za su nemi statement na dukkanin account ɗinka za su nemi guraren da kake ajiya ba to nan silili bane ba fa za su buga su ga cewa to yanzu duka in aka hada duk abin da kake da akwai za a samu miliyan 15 sai su buga su ce zakar ka kaza ce ba kuma a koya musu in ka boye to akwai matsala idan akwai akawun ɗin da ka ɓoye akwai miliyan talatin ba a lissafa da shi ba to hi wannan miliyan talatin ɗin zakasa ta musamman ce idan aka ƙwaci kuɗin sai a tsaga a biyu sai a baka sha biyar sai a ɗauki sha biyar ladan ɓoyewa da kai sannan kuma ya ka fidda zakar miliyan goma sha biyar ɗin to don Allah gobe za ka sake ɓoyewa ba ka sake ɓoyewa ba yadda ƴan illar rabanu suke ji ai mun san ake illar rabanu ko yadda 'yan illar rabanu suke bibiyar dukiyarka suna ƙididdiga to haka 'yan zakka suke bibiyar dukiyarka suna ƙididdiga yasa aka ce ofis ɗin ma'aikata ne kala da yawa da yawa akwai sa'i akwai hasib akwai katib akwai kasi duka wani hudun akwai sa ofis ɗin zakka mu kuma yanzu kawai wani mutum yake da akwai guda ɗaya ne sa'i ko sai kuma kwamitin zakka na ibrahim samuni taraki ban sani ba yana existing ko ba ya malar dai kuna 'yan kwamiti yana aiki kowa aiki yanzu da ɗan sauransa kaɗan ko? shi sa idan za a raya ita zakar a yi ta irin na musulunci wala za ga kuɗi ne wuri ne da za a samu kuɗin shiga da yawa to su kun waɗannan alhakinsu shi ne su ƙididdige suwaye mabukata suwaye matalauta suwaye suke can ƙasa suwaye kamata a ba priority a wannan lokacin kuma suna da rekodin sunan kowa da gidansa da iyalan shi to inda ana basu ana bibiyar ana karba suna rabawa to da duk wani abin da muke ciki gaskiya da ba fada ba cikin shi wala ya katar da wani mutumin tun da ya taso a duniya zai iya maka rantsuwa da Allah bai taba rike naira dubu ɗaya ba ban san yanzu da dubu ta zama arha ba amma dai na tabbatar shekara biyar da tabo ce a bai akwai wanda muka taba hira da shi ya ce wallahi bai taba rike naira dubu ɗaya tasa ba sai ga kamar a mafalki rantsuwa da Allah bai taba rike naira dubu ɗaya tasa ba akwai kuma da mun rantsuwa da Allah sai kuma tun da yake a rayuwarsa ba taɓa ba shi kyautar naira ɗari biyar ba kawai wani mutum ya kalle ya ce wani ungu ba aikin fari ba na baƙi ba taɓa ba shi naira ɗari biyar ba so yadda da musulunci da irin waɗannan guraren suna aiki ran da za a ɗauki zakka a masa jumus da akwai matsala da ko babu babu da ba matsala 'yan kasuwa da suke tambal-tambal duk ana ƙarfi an karɓi zakka a gurinka an karɓi zakka a gurinka an karɓi zakka a gurinka ranar da aka bai ga shagonka yayi kwala sai kwalaye sai sai to Allah kai mu wani lokaci ka samu jari sai su saka a cikin lissafin zakka sai a to wani kuma yana bada zakka an samu zakkar na a gurin ta da yanzu ga ya fada cikin wani garari sai a ce a tura masa 400 aka tura ma 400 yanzu da Allah ka je ka dan sayo kaya ba za ka dan murmure ba wataƙila mutum da ka san tsarin idan ka ɗora to hike na kai an wuce matsalarka shi ne amfanin a ce waɗannan ma'aikatan ofis ne mai zaman kansa ma'aikata ne da dindindin yadda mutane za su fita aiki karfe takwas su taso karfe biyar su ma haka waɗannan suke kuma kullum aikin su kenan don Allah idan akwai waɗannan ma'aikatar akwai irin wannan aikin kuma irin wannan aikin ake aka ce a fidda musu albashi dan me yasa ba za a fidda musu ba yadda dai ake bada wannan sati saudat din minimum wage su za su yi mana irin wannan aikin su tattaro kuɗi su kawo a hekara dan ka hada musu wannan kuɗin ka ba su menene asara babu wata asara a cikin su yasa na sha faɗa wallahi musulunci ga ta yi mana gyara rayuwar mu yayi amma ba mu fahimci musuluncin bane ta kowane hannu yasa muke shan wahala duk abin da aka daga an aka maka bayanin musulunci sai ga wallahi kawai ba wanda yawa mutane ga ta musulunci kuma ana satar musulunci a jira'i in ka kalli aikin illar rabanu gaba ɗaya na faɗa aikin zakka ne suka sata aikin zakka ne in ka ɓoye ga kaza in sun zo ka hana su a sa dan tambari a rufe yagonka wani lokacin a fito operation a kwata ba ne ba manzo Allah sallallahu ya ce idan ana bada dabaibai Abubakar ya ce ana bada dabaibai aka hana ne sai na yaki bai da sojojin da za su ɗauko ba da 'yan sanda da wayar enforcement a zo a ce a yi da bibi sai ka ba da shi ne abin da musulunci ya faɗa dusatar aka yi nan a tsarin musulunci sai kuma aka raba aka ce kar mu yi musulunci amma musulunci duk yadda za a ji daɗi yayi kuma ba wanda yake cin ribar musulunci kamar talaka wallahi ba mai cin ribar musulunci kamar talaka talaka ɗan gata ne saboda inda ya bakka da yadda za ka yi ba za ka ci ba ba za ka sha ba bakka da dabarar nema to za ga idan shugabannin musulunci akan ka yake saboda kai ne madaukar alhaki ai mun bada labari abaka sadiq kullu aka fito sallah asuba ya je gidan tsohuwa ya mata shara da yan goge goge da yan waya ya dafa mata abinci ya zauna ya bata sadai zo saurari iyalansa kuma da aka tsabi ya sa masa ido yana ta kallansa har daga baya ya gane ashe ga abin da yake wa wannan tsohuwa ai kuma hima za ta zo hannun shi ran da aka ce abubakar siddiq ya rasu an dada umar dan khattabi ya yi sallah a subahi ya zo gidanta ya mata duk abin da abubakar yake ya dafa abinci ya meƙa mata ya ta siya rasu kawai sai ya fahe da kuka an samu wata giɓi me ya faru ya shi yana samun a baki in ya dafa abincin ya kuma in ya ɗauki cokalin in ya ɗauko sa mata yake a bakinta yanzu da ya meƙa mata bismillah ya ta gane ba wancan bane ba wadda ka falkon tambaye da ta hine ya rasu to idan shugabannin musulunci za su wa talakawa irin waɗannan aikin don Allah shugabanninmu ne yanzu ya kake tsammani kuɗin man fetur fa aka ƙara mana za ka sha man naira dubu goma sha biyu ka cika mota ne ka sha man dubu talatin da wani abu zuwa arba'in yake cika mota wani rana kuɗin fa ne da kyar aka ba jihohi biliyan biyar biyar yanzu inda za ka ƙididdige su zai wahala ka samu gwamnan da ya kashe naira biliyan biyar duka a ce an sai abinci an bada kuma aka bada fa zaluntar mu akai dan iya kudin da aka samu wallahi yafi wannan daga daidai da bada tallafi zuwa yanzu yafi wannan in kana yin full tank inda ka lissafa daga lokacin da aka ce an cire subsidy zuwa yanzu ka lissafa dubu ne ce ta karu duk full tank zaka samu karin ya kai dubu 20 da wani abu in kai sau 20 an ci dubu 200 da wani abu a gurin ka saboda Allah dubu 200 da ba ta aura maka kwaila ba dubu ɗari biyu ba za ta yi ba to irin waɗannan kuɗin ne fa aka haɗa aka ce an ba wa gononi biliyan biyar wata jihar yake da an ce su dama tun daɗaya sun sa a kuɗin kaza wata jihar a ce an yi kaza wata jihar aka ce sun sai 1.6 yanzu wata jihar an ce suna rikici tsakanin sakataren gwamnati da gwamnan har da mare-mare eh haka aka ce dai ban sani wallahi ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka san ba a rabuwa da yarfa kuma a ji a ƙara buhu ko amma dai an ce gaskiya an gano an ci kuɗin gwamnan ransa ya ɓace ya kai mari yi ma ɗan ya gaba dama ya rama amma dai almuhim kaci na ci ne ka sani na sani yanzu saboda Allah irin wannan ya za a kace daidai suke da shugabannin musulunci wallahi ba daidai suke ba so shi yasa in ana musulunci talaka hine dan gata a gurin musulunci amma yanzu an sa ma talakan ba wanda ya tsana irin malamai da suke masa musulunci in ya tahi zagi he malami fa turazu ala fa farwa garihi fa inhu atahu qali zalik idan sun ma biyayya fa iyaka wa karaima amwalihi yace ba kai ba dukiyar su masu daraja an ce dukiya kala uku ce akwai dukiya mai daraja akwai dukiyar da ba ta tsone ido akwai kuma tsakatsakiyar dukiya duk mutumin da ka samu yana kiwon dabobi akwai na iri akwai na nono akwai uwar garki ko akwai kuma za ka ga suna dama ake musu na musamman wannan su ake ji da su so in ka tahi daukan zakka ba a dauka a irin wannan haka idan ka tahi za a dauka ba a dauka a wulakantattu wata karyayya wata ya kusasshiya wata da bata bijimi wata mai fada wata mai karyayyen wuya wata mai kahiyyen ido wata mai kama aljani dana duk walakantattu ne ba a dauka a cikin su akwai kuma da kuma basa wannan gurin basa wannan gurin to an tahi zakka a wannan tsakiyar anan ake dauka wannan ko a hatsi ne ko a dawa ko a masara ko a alkama ko a riɗi haka ake dauka kada a duba wanda mai gona ya ware na iri wai kwari sai ka ce a wannan muke so zai fita yana jin haushinka ce Allah isa to kuma bai da laifi in yi maka sannan ko ba za a bar mai gona bai ware bitiri ya ajiye a gefe idan shekara ta yi kuma ga zo a ce masa hine za a ba wa talakawa to su mai za su samu amma a duba tsaka tsakiya wanda aka cika rumbu da hi wanda ya fi kowanne yawa to sai a ɗauka a wannan gurin ba a cuci mai gona ba ba a cutar da talakawa wajen badawa ba fa iyaka wa kara'ima amwalihim wa taqi da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta wannan kana mulki kana jagoranci kana shugaba kana dan kwamiti kana shugaban kaza kana waye ko na unguwa ne ko na yan agaji ne ko na yan kato da gora ne ka ji tsoron zaluntar wani wannan addu'a ta sa bala'i ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi yace in aka zalunci mutun yayi Allah ya isa ba wani mala'ika da yake mata tare tare inda ta ji ta ji har gaban al'arshi sai ta kai kuka wane ya zalincen ya ci mun haƙi kaza ya danne kaza sai ce ki haƙuri la'an suran naki walau ba da hin zan rama zan ɗauka miki fansa ko da zuwa lokaci ne wani atake za a yi don Allah ba a yi kamaru wani kana tafiya tsallaka titi mai babur ya falle ka sai karya sai asibiti a yi ta ɗorawa kafa tana gocewa a yi ta ɗorawa kafa tana gocewa sai ran da wancan mutumin ya jino ya ce kai Allah sarki wani ya mare ni aka ta ya hadari ka Allah sarki so dan wani to sai hikirin ta kuma Allah sai ba ta sauki tunda yanzu har ya tausaya maka ya ji halin da kake ciki to sai Allah ya karba addu'ar kuma Allah sarkin wannan da ya a baka sauki wani kuma zaka ka zalunce kana higa ofis kamar ka ce an kore ka akwai mutumin da ya fito inspection ko ne ya fito inspection ya dubo malaman makaranta ya musu sharri in ya koma zai a sallame su daga aiki sai takardar sallama ta riga ta su zuwa to ba zalunci bane ba wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron waɗanda aka zalunta wasu suna kallon irin wani addu'o'i sune suka shafi wani gwamna ya sa mutane a gaba ya ruhe musu arziki wasu suna kallon irin wani addu'a sai ta shafe shi yasa to duk yadda za ka yi in Allah ya baka dama ka ji tsoron zalunci kuma Allah ya tambaye ka wallahi ko mu wani tan aji aka bada Allah ya fi mana mun yi tun a firamare kuma wallahi tun daga ake fara zalunci tun daga firamare wala daga ake fara zalunci ina montan firamare Allah ka tambaye montan firamare za ka ga akwai da kudin makaranta suke gutsura masa wani abu a cikin kudin sa sabahi akwai wanda in suka zo da wani abinci mai dadi ana dan zuba wa monitor saboda kada rubuta su a sunan yan surutu ko mu lokacin mu har zagaye monitor yake a aji in ka tahi ana surutu ka dauki bulala ka bukowa ka tauda masa amma an malami ba ba bulala ba sanan wani ta amma mu lokacin wala har zagaye muke aji mu ba da kahi mu lokacin da muke fada da prefect dabi in muka fito su ritsa mu salama in muka higo aji mu rama wallahi babba mataimaki na mataimaki bai da na ci kudi sosai to yi zaka wani san cewa tsarin mulki a Najeriya akwai matsala wallahi in na tuno fa kace a primary wajen shekara wajen arba'in baya amma a lokacin har an san ɗan firamare ya ba da cin hanci ya maka za ka ji daɗi akwai matsala gaskiya mun gini ne akan wata muguwar al'ada gaskiya wannan gaisuwar wallahi akwai matsala a cikinta kawai dai Allah ya yi mana so duk wanda ka zalunta ka danne masa haƙƙinsa wani fa interview zai hiya tantanta kawai ce a ba wani wani ɗin ya ce Allah ya isa wannan Allah isan wallahi sai ta bi ku saboda kai ne shugaban interview za ka ɗauki aiki ka ƙi ba wani ya maka Allah ya isa wallahi sai ta bi ka sai ga wata rana an kafa kwamitin bincike ni kuma na faɗa ba wani shugaba da za a wa kwamitin bincike ya fita lafiya kalau yasa daga an ce an taka musu birke ga suna neman Nijar bur na so wai a Nijar din wannan in ana neman ubangiji sai nake a sama yake to me kai ka Nijar in dai gaskiya kai ka daga kai ka daga ubangiji matsala za ta ga ta wuce to amma saboda kowa aka yanke na hiwari za a je ka je na fita Niger wannan malamin yayi addu'a wannan malamin yana da zafin baki wannan mal to dan Allah zai wa zafin shi da Allah ba cizon sa za'i ba ba harbin sa za'i ba roƙon sa ake kuma abin sa ne in ya ga dama ya bada to ina ruwan Allah da zafin shi ina ruwan Allah da sanyin ka Allah in ya ga dama yanzu tsohuwa sai ta addu'a a karba yaro karami in ya addu'a sai Allah ya karba malamai kuma su yi addu'a Allah ya ƙi karɓa ba a wa Allah maɗaukakin sarki dole an ce an taɓa fita roƙon ruwa ɗan yaro ne aka gani kawai da bazara wani ce wallahi da Allah zai karɓa addu'ar ku a yau da a dalilin wani yaron za a karɓa saboda shi kaɗai yake ta da ƙini za a fita roƙon ruwa ya ɗauke bazara yana da yaƙinin idan an je Allah zai karɓa saboda ka zai sa bazara ya dawo za ka kalle da muke fita roƙon ruwa muna da yaƙini ba adamin ba za a yi in ba a yi ba gobe a dawo tun daga farko an sa cewa ba za a yi ba ruwan dama haka hu muke roƙon ubangiji haka rayu mata koma to shi sa kaga kenan in za a roƙi Allah shi Allah so yake kawai ya ga cewa kawai kamar kwata za ka yi haka Allah yake da buƙatar addu'a kawai in ka zo yau Allah a yi ta ta ƙare shi kenan haka Allah yake so in za ka roƙi Allah ka yi kamar da wani daba-daba kamar da wani kwace-kwace za ka yi ka yi raunin ka yi kukan ka yi da gasken haka ake da bukata manzo Allah sallallahu da zai addu'a a Badar aka ce har mayafinsa faduwa yake yana jijjiga hannu yana roko yana wa Allah kahi yana Allah in ka bari aka halaka su addinin ka ya mutu ba wanda zai sake bauta maka Allah an kaza da kaza sai da Abubakar ya ga abin yayi yawa mayafinsa yana faduwa ya dauka ya dora masa yace laqad alhata ala rabbik ka takura ga ubangijinka kai shiru ya karba haka sannan ya miƙe ya kalli rundunarsa sai ce to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kuma aka ci nasara a yaƙi don za ka roƙi Allah ka yi da gaske haka ake da bukata amma kar ka yi da duk damar da Allah ya baka ka yi zalunci wa taƙi da'awatar zalum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab duk wanda aka zalunta addu'arsa ba ta da gantagarki tsakaninta da ubangiji ba mu kare hadisin ba walahuma Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa an ce har mun yi awa ɗaya da minti biyar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na'am akwai kuma rashe-rashe da Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da su je ina Kano naga an rubuta malama Fatima Aminu matar malamin Haya limamin masallacin Darul Qur'an Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa a jiya muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikanta Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ina dawa ni ma aka ga mun wata sutura ta kusa kusa da ni akwai SP mara mijinta da yake aurenta a yanzu haka shi ma Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa an dauke shi an kai asibiti abinda ban kiyaye ba din a yau din ne ko ba a yau din ba Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa ina dai san suka kiran a waya nace ina Kano ina hanyar fitowa ina kokarin barin gidana a lokacin aka ce Allah masa rasuwa to hima muna addu'a ubangiji Allah ya ji kanshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi akwai ƴan uwa da muka yi ta ambatan sunan su da Allah madaukakin sarki ya musu rasuwa a baya da su din da iyaye da kakanni da ƴan uwa da dangi da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'a ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu mu din Allah ka tsare imanin mu amin آمين